أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله في سركم وعلانيتكم اتقوا الله في السراء والضراء فما تزود المسلم من دنياه لآخرته زادا خيرا من زاد التقوى قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله لقرب حلول عيد الأضحى المبارك أود اليوم أن يكون حديثنا عن الأضحية وأحكامها وسوف يتم ذلك من خلال الإجابة عن الإشكاليات الآتية ما مفهوم الأضحية وما حكمها والحكمة من مشروعيتها وما هي الشروط التي يجب توافرها في الأضحية حتى تصح أيها المؤمنون إن الأضحية هي ما يزكى تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة وسميت بذلك والله أعلم لأن أفضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد والأضحية سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم ولا تجب إلا بأحد أمرين بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي وكذلك بالتعيين كأن يقول هذا لله أم هذه لله أو يشتريها بنية الأضحية والأضحية عباد الله شرعها الله تعالى إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام وتوسعة على العيال والناس في يوم العيد كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى بارك الله في القائل ضحوا فإن لحومها ودماءها سينالها التقوى بلا نقصان هي سنة بعد الذبيح وإنها خير ما يهدى من القربان أيها الناس لقد تقرر عند الفقهاء بأن الأضحية لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها أولا أن تكون الأضحية ملكا للمضحي ملكها بطريق حلال فلا تصح الأضحية فلا تصح الأضحية بمسروق أو ما كان ثمنه خبيثا محرما كالربا وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثانيا أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع وهو الإبل والبقر والغنم كما قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ثالثا أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره والجزع من الضأن ما دخل في الشهر السابع وثني المعز ما دخل في السنة الثانية والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة رابعا أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ومن هذه العيوب ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا تنقي وبصفة عامة ينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها الصفات المستحبة لأن ذلك من تعظيم شعائر الله وقد قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وكلما زاد ثمن الأضحية صارت أفضل ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها أيها المسلمون إذا دخل شهر ذي الحجة ونوى المسلم ذبح الأضحية فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأصفاره وفي لفظ فلا يأخذن من شعره ولا من أصفاره شيئا حتى يضحي فيا أيها المؤمنون فيا أيها المؤمنون إنه لا ينبغي لمسلم قادر مستطيع أن يبخل عن التقرب بذبح أضحية عن نفسه وآل بيته فإنها من شعائر الله قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فينبغي أن يسارع كل قادر مستطيع إلى عقد النية على شراء الأضحية وذبحها تقربا الى الله سبحانه وتعالى وطمعا في رضاه وحسن ثوابه اسال الله تعالى ان يبلغنا عيد الاضحى وان ييسر لنا الاضحيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو التواب الرحيم alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ma ba'd wa masu girma ina muna wasiya da abun da ba za mu gushe ba muna ma junanmu wasiya da shi har zuwa lokacin da hucinmu na ƙarshe zai kasance shine ina muna wasiya da jin tsoron allah maɗaukakin sarki mu ji tsoron allah a lokacin da muke a mu kaɗai da kuma a lokacin da muke a cikin jama'a mu ji tsoron Allah a sirrance da a bayyane mu ji tsoron Allah a lokacin da muke a cikin farin ciki da ma lokacin da muke a cikin bakin ciki mafi alkhairin abin da mutum zai guzuri da shi dan lahidarsa shine tsoron Allah kamar yadda muka karanta wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guzuri don balaguran zuwa lahira amma kusan guzuri mafi alkhairi shine tsoron Allah madaukakin sarki wani malami yake cewa وليست السعادة جمع مال ولكن السعيد هو التقي وتقوى الله خير الزاد زخرا وعند الله للأتقى مزيد فرنتكي ويباشي بني تارا دوكيا فرنتكي شيني صوران الله shine guzuri wanda yake mafi alkhairi ga mutum a duniyarsa da lahirarsa Allah ka ƙara mana tsoronka don girman zatinka. uwa masu girma abu ne sananne a gare mu akan cewa a 'yan kwanakin nan sallah tana karatowa ma'ana sallah tana gab da zuwa inda nan da sati guda watan sallah zai kama wanda in ya kama cikin kwana goma rana ta goma za a yi sallah don haka yana da kyau a ce ko abinda ake bayani shine mai yake da suna abinda ake rayuwa ma'ana shine zamanin da ake a ciki na shirye-shiryen layya kenan dalilin wannan yasa na so hudu ba ta yau ta kasance game da al'amarin layya ko da yake abu ne sananne a gare ku illa tunatarwa ce wanda kuma tunatarwa ga mutunan kirki tana masa amfani wannan bayanin namu na abin da ya shahi layya zai gudana ne karkashin tambayoyi guda uku zuwa hudu tambaya ta farko me ake ce ma al'udhiyya me ake ce ma layya me hukuncinta don me yasa Allah ya hukunta muna ita sannan kuma me sharuɗan dabbar da za a yi layya da ita da farko me ake ce ma layya ko kuma me ake ce ma al'udhiyya dabbar da ake layya da ita a fikihu ita ake ce ma al'udhiyya shine malamai suke cewa huwa ma yuzakka fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah ta'ala abinda ake ce ma layya ko dabbar layya shine abunda ake yankawa a rassalla da kwanakin da suke bi masalla guda uku ma'ana ayyamut tashriq wannan shine ma'anan layya al-udhiya dabbar da ake yankawa a ranar sallah babba da kuma kwanaki uku da suke bi mata baya ga wanda bai samu a ran sallar ba tambayar mu ta bi wannan kowa ya santa ta farkon me hukuncin layya dole ne ko in ka ga dama ne ka yi malamai sun yi sabani dangane da wai ita layya wajibi ce ko kuma a'a ba wajibi ba ce da yawa daga cikin malamai an samu wanda suka ce wajibi ce amma mafi yawanci sun ta akan cewa ba wajibi ba ce sunna ce mu'akkada idan aka ce sunna mu'akkada shine ma'ana sunna ce mai ƙarhi wadda ba mai barinta in ba mai sakaci ba da addininsa kenan wannan shine abin da mafiyan malamai suka tai malaman da suka tai akan cewa layya wajibi ce yana daga cikin dalilin su faɗin Allah maɗaukakin sarki fasalli li rabbika wanhar kayi sallah ta idi sallah babba bayan kayi sallah kayi layya ay wanhar nusukaka kuma wannan umarni ne daga wa daga Allah maɗaukakin sarki wal amru yaqtadi wujub dalilin nan yasa suka sa suke cewa ai layya wajibi ce to kuma dai yan uwa masu girma mun doka ba wajibi bace yana daga cikin siffar musulmi son yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana layya babu shekarar da ma aka yi manzon Allah bai layya ba sahabbai suna yi kenan yin ta koyi da wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da tambaya ta uku wace hikima ce yasa Allah ya hukunta mu na yin layya mun san da cewa duk abin da Allah ya umurce mu to ba kara zuba bane ya umurce mu da shi ya umurce mu da shi ne don wata hikima wadda in muka yi za mu samu amfaninta a duniyar mu da lahiran mu daga cikin hikimar da malamai suka ce yasa aka shar'anta yin layya shine ihya li dhikra ibrahim alaihi salam shine tunawa da abin da ya faru da annabi ibrahim da ɗansa isma'il lokacin da Allah ya umurce su da ya yanka ɗansa ya je da niyyar ya yanka ɗansa Allah maɗaukakin sarki ya hunshi wannan ɗan da ɗan rago to sai aka sunanta muna mu ma duk wannan lokacin in ya zo mu ma mu yanka rago don godiya da Allah da ya tseratar da kakanmu shine wa annabi Ismail alaihi salam don godiya kasancewar da a ce ba a hunshi annabi Ismail da wannan ragon ba to mai yiwa da kai ne wannan shekarar za a yi layya da kai domin da a ce annabi ibrahim ya yanka annabi ismail to da zai kasance alayya kowa dan shi ne zai yankawa to mai yiwa da kai aka yanke ko mai yiwa da an shima da yanke ka kenan sai ka gode ma allah maɗaukakin sarki da wannan layyar da kai shine wani ɗaya daga cikin masu hikima da yake wake yake cewa duhu fa inna luhumaha wa dima'aha sayanaluha taqwa bila nuqsani hiya sunnatun ba'da adh-dhabihi wa innaha khairu ma yuhda min al-qurbani yake nuna cewa ita wannan layya sunna ce ta tunawa da abin da ya faru da kakanmu annabi ismail idan mutum ya yi ya yi wannan kuma sannan zai samu lada dalilin wannan yin da yi malamai suka ce hikima ta biyu shine an shar'anta wannan layyace don saboda arar sallah a daɗaɗa ma iyali yana daga cikin manuwar sallah shine a daɗaɗa ma iyali a sa su farin ciki to sai aka ce ka yanka wannan naman don saboda yana daga cikin abin da rayuwa take so rayuwa take shawa cin nama sai aka ce ka yanka nama don saboda ka yalwata ma iyalinka su shiga a cikin farin ciki ka yi aiki da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashriq innama hiya ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ta'ala ranakun sallah raku ne na ci da sha da ambaton Allah to dan ka ce ka sha ka ambaci Allah sai aka ce ka yi layya ka yanka wannan shine kaɗan daga cikin hikima ta yin layya sai mu zo ga tambayar mu ta ƙarshe wadda ita ce take da ɗan faɗi kaɗan shine menene sharuɗan dabbar da za a yi laye da ita me sharuɗan dabbar da za a yi laye da ita wanda a 'yan kwanakin nan kowa yana shirin saye wasu har sun sayi wasu sai nan gaba za su sayi to yana da kyau kamin ka sayi ka san sharuɗan dabbar da za ka sayi dole sai ta cika wannan sharuɗan sannan ya inganta ka laye da ita kamar da muka kawo ka'ida malaman fiqh suke cewa al-udhiyatu la tasihu illa bi tawaffuri shurutiha wa intifa'i mawani'iha dabba baya halatta a yi laye da ita ko kuma ko an yi laye da ita layyar ba ta yi ba sai ta cika sharuɗanta sharuɗanta kuma guda hudu ne sharaɗi na farko an takuna milkan lil mudahhi malakaha bi tariqin halalin sharaɗi na farko na dabbar da za a yi layi da ita shine kasance wanda zai yi layi da ita ya mallake ta mallaka ta halal ba ta hanyar haram ya mallake ta ba kamar ya kasance sato ta ne ya yi ko kuma ya kasance wajen danhwara ne ya samo ta ko kwacen ta aka yi ko kuma ya kasance kudin da aka sai dabbar da ita kudin da aka sai dabbar da ita kudi ne na haram kawai misalin kudin sata ko kawai misalin kudin cin hanci ko kun misalin kudin rashawa da abin da ya kama da haka ma'ana ya kasance dai dabbar mai ita ya mallake ta ta hanya ta halal don haka wanda zai kwato wani rago ya yi laye da shi to ya san da nama ne ya ci ba layayayi ba wannan shine sharaɗi na farko sharaɗi na biyu shine an takuna minal jinsin ladhi ayyanahu shari' ya kasance dabbar da za ka yi layya da ita tana daga cikin dabbobi da shari'a ta ce a yi layya da su domin ba kowace dabba ba ce aka ce ka yi layya da ita misali wanda ya layya da kare ko kuma wanda zai layya da kaza ko ya layya da zakara kun ga layyar ba ta yi ba dan me yasa dan laysa min al-jinsi alladhi ayyanahu shari baya daga cikin jinsin da shari'a ta ce da shi za a yi layya wa inni jinsi ne aka ce a yi layya da su sune bahimatul an'am bahimatul an'am kuma nau'in dabbobi guda hudu ne shine raƙumi nau'i na raƙumi nau'i na saniya nau'i na bunsuru nau'i na rago idan aka ce nau'i na rago tunkiya ta shiga idan aka ce nau'i na bunsuru akuya ta shiga idan aka ce nau'i na saniya sa ya shiga idan aka ce nau'i na raƙumi raƙuma ta shiga taguwa ta shiga wannan su ne nau'ukan dabbobin da ake yin layya da su wajen haka ko da ko a ce abun halal ne ba layya kai ba kayan ka dai wani abu sharaɗi na hudu uwa masu girma shine an tabluga al'udhiya a sinnul mu'tabarati shari'a dabbar da za ka yanka ta kai shekarun da shari'a ta ƙayyade ka mallake ta mallaka ta halal sannan kuma ka samu dabbar da ita ka ce a yanka to yanzu akwai abu na uku shine ka lura ta kai adadin lokacin da aka ce ya halatta a yanka ta ta kai shekarun da musulunci ya ƙayyade ashe wannan shi zai kawo mu ga yana da kyau ashe wajen sayan dabbobi mu yi taka tsantsan mu rika tambayar wanda za mu sayi a gare su wannan dabbar shekara ta nawa ko kuma wannan dabbar watan ta nawa wannan za ka tambayi shi ne kamar ka bigi cikinsa don akwai wanda shi bai ma san adadin shekarun da ake so ba kina idan bai sani ba misali ka zo za ka sai dan busuru wannan ya kai shekara ya ce a dan rago wannan ya kai shekara a wannan watan shi tara shi kenan ka kashe ma kanka kasuwa ko shikenan ba za a sai wannan ragon ba dan me yasa dan bai kai ba lokacin da aka ce a sai sa rago abin da yake sananne a littafin fikihu shine sai ya kai shekara ɗaya ya shiga a cikin ta biyu rago da bunsuru eh, rago da tunkiya ita kuma akuya da bunsuru sai sun cika wata shidda sun shiga a cikin wata na bakwai a wannan lokacin suka halatta a yi laye da su har zuwa abin da ya sama rago da tunkiya shekara ɗai ya cika ya shiga ta biyu ko ya cika shekara ɗayin bai haura wani abu ba a yi a sai ya shiga ta biyu bunsuru tumkiya sai sun shiga a cikin wata na bakwai idan kuma raƙumi ne shi kuma sai ya shiga a cikin shekara ta bakwai idan kuma sa ne ko saniya su kuma wannan sai sun cika shekara ta biyu sun shiga a cikin shekara ta uku wannan su ne shekarun da ya halatta ko ake fara yin laye da dabbar idan ta yi ƙasa ga haka baya halatta a yi sama ga haka babu lahi har illa masha Allah sharaɗi na ƙarshe na uku shine an takuna salimatan min al'uyubil mani'ati lil ijza ya kasance dabbar ba ta da aibin da shari'a ta ce in dabba tana da shi baya halatta a yi da ita ma'ana ya kasance dabba ba ta da aibi ya zo a hadisi a cikin hadisi guda manzon Allah ya bayyana mana wannan ko daga cikin aibobin yake cewa arba'un la tajuzu fil adahi nau'in dabbobi guda uku ba sa halatta a wajen yin layya sai ke cewa al'aura'ul bayyin wa awaruha makamniya wadda makamtar ta ta bayyana ko ijiya guda ke gare ta ko kuma ba ta gani da kyau dundumi take yi baya halatta na biyu almaridatul bayyinu maraduha wadda rishin lahiyarta ya bayyana to wannan shine abu mai fadi wani irin rashin lahiya ne to shi kuma wannan sai an shiga a cikin tafasil na littafin fiqh sai a meke suna a samu wannan mas'alar da lowa ba lokaci bane na fara data kenan wadda take ba ta da lahiya kuma rashin lahiyar ta ya bayyana a zahiri na uku shine al-arja'ul bayyin arajuha ita ce dabbar da take gurguwa kuma gurguwar gurguntakar ta bayyana kenan da dabba ta zamanto gurguwa ta ji ciwo ba ta tahiya da kyau baya halatta a ilayya da ita na hudu sai manzo Allah ya ce wal kasiratu allati la tunqi ita ce guzuma wadda ba ta da bargwai ma'ana ita ce tsohuwar dabba wadda ta jima hatta ba ta da jini isasshe hatta ba ta da bargwai ko kuma hatta ba ta da ma nama da kitse isasshe to irin wannan ita ce al kasiratu allati la tunqi wannan sune aibubuka guda hudu wanda idan dabba tana da su baya halatta a yi layya da su wannan kenan su ne sharuɗa guda nawa guda hudu wanda duk wanda ya kiyaye su ga dabba to insha Allahu dabbarsa za ta kasance dabba ce talayya yan uwa masu girma a jimilce dai abin da ake so dabbar da mutum zai yi laye da ita ya kasance dabba ce mai kyau dabba ce tsadadda an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyur riqabi afdal sai yake cewa aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha wani wuya ne idan aka ce wuya ya shahi na dabbobi da za a yanka don yi ma Allah kyauta ko kuma bayu da za a yantar sai manzo Allah ya ce shine wanda ya tsada sannan kuma masu shi suna son sa sosai to wannan shi ake so kenan dabbar da kai so ka yanka ta dabba mai tsada in kana da arziki ka sai ka yanka wannan shi yake nuna kayi abun da Allah yake ce ma wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama sha'air na Allah me ake ce ma sha'air su ne abubuwan da suke nuna musulunci suke nuna kyawun musulunci daga cikin su akwai yin layya duk wanda ya girmama layya to wannan yana nuna imaninsa yana nuna takawarsa ga Allah madaukakin sarki sai abu na ƙarshe shine idan aka shiga a cikin watan zulhijja wanda nan da kwana shidda watan zai kare kinan shi muka zaɓi wannan juma'ar domin idan muka ce sai juma'a ta gaba mu yi wannan bayanin to kamar mai yake da suna mun makare shi yasa muka ce bari mu yi bayanin tun wannan juma'ar dan juma'a mai zuwa an shiga a cikin sabon watan to ana so mutum ya san kamin wata na zulhijja ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a hudda akaihwa da kuma gashi a hadisin da muka karanta idan ra'aytum hilal dhilhijja wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sha'rihi wa asfarih idan aka ga watan zulhijja dayan ku yaso yayi layya kun ga anan ba a ce ba wai yaso abun layya kana da niyyar layya ko to shikenan kame daga yanke akaihu da kuma hidda gashi idan aka ce gashi kuma kowanne iri an gane da kyau ko wannan sai nuna cewa ashe in dai kana da niyya to ba dole ba sai kana da tabbacin zaka samu ko baka sa ba kana da niyya ba to shikenan ko da a ce ko daga baya baka samu ba shikenan wannan niyyar da kai Allah madaukakin sarki zai baka lada domin me yake da suna Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi innamal a'malu binniyat al-umuru bimaqasidiha kenan yana da kyau kamin wannan watan mutum yayi kokari ya aske gashin sadan kada ya taru ya yi kokari ya hudda akai hunsa don saboda kada su taru a cikin wannan kwanakin guda goma kwanakin nan guda goma na wannan watan mai shirin kamawa na zulhijja idan mutum ya aske ko ya hudda akai hwa babu wata kafara a kansa illa dai ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi laihi domin manzon Allah ya yi umarni umarnin manzon Allah ko yaqtadil wujub yana hukunta washabci da ƙarshe yan uwa masu girma bai dace ba a ce ga musulmi wanda yana da damar yin layya yake yin layya yin haka rewa ce ga allah maɗaukakin sarki yin haka godiyar maye ce ga allah maɗaukakin sarki da ya baka arzikin kaƙi idan kai haka wa'idin manzon allah sallallahu alaihi wasallam zai hau kanka da yake cewa man waje da sa'atan li an yudhi falam yudhi fala yahdur musallana duk wanda ya samu damar yayi layya bai yi layya ba ba da wani uzuri ba ya ƙi yin layya to mun yahe masa ya zamna kada ma ya zo wajen idi ka san ko faɗin manzon Allah wannan yana nuna mi yana nuna abin bai dace ba yana nuna girman laihin ashe ko da a ce ba wajibi ba ce idan ka ji wannan hadisin wannan hadisin zai tsoratar da kai wanda hadisi ne wanda imamul albani ya ingantar da shi don haka kowanne daga cikinmu ya kulla niyya ko da ko a yanzu ya san baya da halin wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada baka san gobe me zaka samu ba mai yiwa kamin sallar ka samu damar to tun yanzu kulla niyya idan ka kulla niyya mai yiwa dalilin niyyar nan taka mai kyau Allah ya taimaka maka akan samun abin da zaka yi laye da shi muna fatan Allah ya nuna muna lokacin sallah ya ba mu abin da za mu yi laye da shi اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وانصرنا على من أهدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن في دولتنا نيجر وفي قارتنا أفريقا وفي سائر دول المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم عليك بأعدائنا وأعداء نيجر يا أهل- يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله